بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba uku ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha ɗaya ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير inde ban manta ba mala ya ɗauko gaba na gaba daga irin soke-soke da zage-zage da ƙage-ƙage da sharre-sharre wanda 'yan shi'a tun na da da na yanzu suka takura suke wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shi kanshi wannan tijani as-samawi yake zani ba shi ma ya dauko ya zo zuwa masahabbai batanci a inda yake cewa wata rana ranar alhamis manzon Allah ya kwanta rashin lafiya sabai duk sun zo sun yi fulfulo sun kewaye annabi sai annabi ya ce a kawo takarda zai rubuta abin da in muddin suka riko da wannan abu ba za su bata ba to sai sahabbai sai suka yi ta cacen baki ma'ana surutu wannan ya ce a bayar wannan na cewa kaza zai ce tukun mai manzo Allah zai rubuta mana ya wuce dai alkur'ani da hadisi kuna fahimtar wannan ba abin da yake alkur'ani da hadisi to shine sai wannan dan shi'a sai koma yana cewa to kun gani ku sun kisa ba annabi ya rubuta masa abin da zai kara al'umma daga bata da sun bada da yanzu al'umma bata cikin matsala abin da nake cewa abin da annabin zai rubuta kaddara abin da suke so ne a rubuta har yafi qur'ani da hadisi jaba mun gane wannan wanda wannan ba daidai bane kafin mu zo mu ji irin raddi gadan gadan da malam zai mashi tambayan da nake ma shi wannan mutum shi ne ran alhamis abin ya faru kuma a nan take annabi ce duk ku tashi ku bani waje kun fahimci wannan aida sai kira fatima gidansa daya da ali da fatima da shi annabi ku kawo a rubuta annabi haka ba alhamis juma'a asabar lahadi sai litinin ya rasu kuma a cikin kwanakin nan annabi ya rika fitowa yana mutane limanci in ya samu sauki in bai samu sauki ba ne sai ce moro a babakarin falli sallibin nas ko umarci abubakar yi wa mutane sallah jama kuna fahimtar wannan wannan shine tsari na addini to amma sai suka ɗauki wannan ƙage-ƙage da soke-soke da zage geniya suka ta masahabai har suna kiran abin da cewa raziyatul khamis abin takaicin da ya faru ranar alhamis to mala ya bayyana mana duk irin wannan abubuwan da yan shiya suke faɗi na ɓatanci a kan sabon annabi to da suka gama ne mala ya ce kuntu ni kuma gani zan ce ma zakarahul mu'allifu huna in kun ga abin da wannan marubuci tijani as-samawi ya faffada na soke-soke laysa huwa awwala man awradaha ba shine farko wanda ya fara kawo wannan ba wa inna ma akhazaha an salafihi min ar-rafida shi ma kofo waye daga magabatan shi daga cikin yan shi'a da ke zagin sahabbai ba kan shi faro ba an san suna yi وهي من متائنهم القديمة المشهورة على الصحابة wannan zagi ne da cin mutunci da ƙage wanda ta shahara tintini suna masahabban manzan Allah wa umdatuhum fi zalika ma thabata fi sahihaini abinda suke dogaro a kan shi su zagin shine hadisin da yazo cikin Bukhari da Muslim wa ghairihima min hadis ibn Abbasin da wasu malaman ma da ba Bukhari da Muslim ba duk sun ruwaito sahabin hadisin shine Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya ƙara mashi yarda wani irin ikon Allah a cikin usulul kafi kakkumanta da karatun littafin as'ilatun qadat shababa shi'a ila al-haq mun karanta irin zagin da suke ma ibnu Abbas ba haɗin wuta suke siffanta shi da shi ba amma kuma ga shi waya kuma an karɓi ruwayen shi kuna fahimta wannan shi yasa ku daina manta abin ku riga ɗaukowa kuna haɗawa kuna fahimta wannan da kyau Allah ya kiyaye ibn Abbas aka zagai aka zagiwa baban shi Abbas ɗin ma ku je ku bi wannan karatun ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya sa mu dace sai ce annahu qala yace lamma hadara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa fil baiti rijalun lokacin da annabi rashin lafiyan ajali ya sauka mashi a cikin gidan akwai wasu mutane daga cikin sahabbai فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يقول هلموا كوزوما دا أبو الربوتو aktubu lakum kitaban wanda zan sa a yi maku wani rubutu na musamman da la tadillu ba'adahu bayan shi ba za ku bata ba me yake nufi da kalmar la tadillu ai la tanaza'u saboda kalmar dal yana ɗauka ma'ana iri-iri kuna fahimtar wannan tijani as-samawi jahili ne ku koma karatun baya malam a gaban da ya ce na ƙadul mu'allif wa manhajuhu ya faɗa ya ce wannan adalcin da za ka yi mai ka ce mai jahili kawai ka kyautata wajen adalci kuna bayyanta wannan yanzu bai san kalman bawal ba yanzu a cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya bayani dangane da abin da ya shafi bashi sai ya ce in an ba da bashin to a rubuta kuma a nemo shaidu wasu shaidu shahidai ne min rijalikum a samu mutum biyu su zama shaida daga cikin mazaji in ba a samu maza biyu ba fa farajulun wamra'atani sai a sai da mata biyu mimman tardawna min ash-shuhada daga cikin waɗanda za a iya gamsuwa da su a ce shaidu ne masu amana me yasa za a samu mata biyu a madadin namiji ɗaya sai Allah ya ce an tadilla ihdahuma domin kada ɗaya daga ciki an tadilla ta ɓata irin ɓatan fir'auna eh mantuwa kaga anan kalman dal ya zo da ma'anan annisiyan don kaɗe daga ciki ta manta, in ta manta, fato zakkira ihidahumal ukhra sai ɗayan ta tuna mata. Na fata mun gano wannan da kyau, yanzu a ce mata masu shaida ɓatattu ne, a in ɗaya ta manta, shi sa a nan da ya ce, zan rubuta muku abin da la ta dullu ba ma'anan ɓata irin wancan ɓatan mutum ya zama ɓatacce irin ɓatan mashiriki ba. ga ‘ya'yan annabi Yaƙub suka ce, Innaka lafi dalalikal ƙadim, kalman dal mahaifinsu ba annabin Allah ne, ɗan annabin Allah, jikan badaɗayin Allah. Amma ‘ya'yan shi na cikin suka ce, Kai babanmu innaka lafi dalalikal ƙadim, wannan ɓata irin na mashiriki? Abin da suke tani kuskuri. Ka kalman dal ya zo da ma'anan me? Kuskuri. kuna fahimtar wannan har ila ya zo a cikin alkur'ani Allah ya kalli annabi ya ce alam ya ji duka yatiman fa'awa Allah bai same ka a matsayin maraya ya tarere ka ba wa waje daka dalan fahada Allah ya same ka dal to kaga su da ba san ma'anan kalman dal na iya zuwa da ma'anoni iri-iri ba kakanninsu a dauri in sun zo karantawa in suka ce alam ya ji duka yatiman fa'awa waje daga ranar fahada shi ma mai tafsirin sai ce waje daga ranar fahada ce ban fada ba kuma ba zan fada ba a dama ba na fada nan gaba ba zan fada ba kaga wai yana kan da karki ne shi dai ya ce ma annaba batacce ya ɗauka kalman dal a nan kalman bata ne kalma ce da ake amfani da ita babu wata shiriya a hannunka waje da ka balan shin ba mu same ka ba wani annabta da manzanci da wahayi da littafi ba fahada muka shirya da kai zuwa ga annabta da manzanci da littafi shi ne ma'anin shi makunta tadari malkitabu walal iman kuna fahimtar wannan da kyau ku? to wai su anan sun dauke kalman bal kalman bal fa a cikin qur'ani yana zuwa da ma'anoni da yawa kawai na takaita akan kwaya ukun nan amma ba dan haka ba za iya kawo akalla kaman guda goma daban-daban amma kuma a qur'ani sai kaji Allah ya ce wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida kaga nan bata wani irin bata fata sosai irin na fir'auna da hamana to nan da yake cewa aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu zan rubuta muku abin da ba za ku yi jayayya a bayan shi ba me annabi zai rubuta gaba ɗaya malaman tafsiri suka ce zai rubuta cewa bayan bashi abubakar ne khalifa domin bayan rasuwan annabi mutanen madina sun yi sha'awar wannan kujerar har suka ce minna amirun wa minkum amir mun karanta wannan da ku a cikin littafin alfarqu bayan alfarq da littafin al'awasi ko mun karanta wannan sun yi gurin wannan har a cikin ashabun rasul mun karanta sun zauna a cikin sakaifatu bani sa'ida aka je aka yi gwagwarmaya abubakar da umar da abu ubaida bangare ɗaya ƙarshe aka gamsar da su suka gamsu har na ali yake cewa ai da kun ƙara musu da ƙarin bayanin annabi wata rana yana ce mana ku kyautata ma ansar a bayan bani wa ake cewa a kyautata ma wanda ya zama mabi da ke ƙasa kuna fahimtar wannan waye zai kyautata wanda ya zama shugaba maɗaukaki da ke sama ya ce wannan ya nuna cewa al'amarin a hannun mai yake kuna fahimtar wannan kuma annabi ya ce aballahu illa ababakarin Allah bai yadda wani ya zama ba tsewa sai abubakar dalilai da yawa in ka samu ɗan shi sai ya ce ai annabi ya ce al'a'immatu min ƙureshin sai mu ce gaskiya ne annabi ya faɗa abubakar ba zan fare ne ko ba gobiri ne ko ba zazzagi ne ko in yamari ne jama'a mun gano wannan da kyau ko me ba ƙureshi ne umar me ba ƙureshi ne usman menene ba ƙureshi ne ali menene ba ƙureshi ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa mutane su rika fahimtar wannan ku daina yadda suna muku cikin da ba uba haka kawai sai mutum sai zo sai ga maka magana ba sai ka kasa asan da aka ba shi ai an ce al'immatu min quraish kai ka ce ali ne kaɗai ba quraish shi gidan quraish ko family ne mai girma family ne mai girma quraishu da ya tashi haihuwa sai ya haihu da yawa kaman ƙasan Hausa ce in ga zo ƙasan hausa ko hausa yare ɗaya ne amma ƙabilu da yawa ne a cikin me a cikin hausa akwai bahaushe bazazzagi akwai bahaushe bakatsini akwai bahaushe bame badauri daura ma wani mai zaman kanshi akwai bahaushe bazamfare bahaushe bakabe bahaushe bagobiri bahaushe basakkwace bahaushe bakano to an faɗi garinku ba haɗeje haɓe a'a a'a kaga kawo wata magana akwai wani bahaushe ba haɓe eh a'a su ya haɓa kana su ne haɓa to an ce ai bakano ai a ai bakano aka ce yawwa ai haɓe tsakanin fulani ne da hausawa za a ce wane wa fulani wane kuma haɓe ne ina fatan mun gane to amma yanzu ba zazzaki ya isa ya ce ba Kano ba bawushe ba ko ba zamfare ya isa ya ce ma ba zazzagi ba bawushe ba dukkanin su gida nawa ne gida ɗaya ne in mutum ya daina maka ƙura ne yana neman ya maka zambo sai ya ce akwai hausa bakwai akwai kuma banza bakwai amma duk ƙarya ne jama'a mun fahimci wannan na kawo ku wannan misali ne don ku gane inda aka je cikin yarbawa su ma baka suke da wannan kai ne kawai da baka cikin harkar in ka gaba yan rabe kawai ka gawa bayan rabe ba iri ɗaya suke ba daban-daban ne iri-iri hatta wani lokaci lahajan yaran ma za ka same shi yana shan bamban da juna ina mala abdulmalik eh yana yana alhaji haka ne yarbawa iri-iri ne ko da yawa kamar yadda hausa suke iri-iri akwai akwai akwai akwai akwai bayar raba ofa akwai na ofa akwai na ilori a dokiti duk daban-daban suke eh kamar kamar yadda mu ce baka tsinne babarbare a bagobiri duka haka ne daban-daban akwai ejibuwa da a jama mun gano wadda da kyau ko in ka joje inyamurai ma haka za ka same su amma duka wane ne duka yarbawa ne duka menene duka hausawa ne in ka jojen fulani haka za ka same su duka menene fulani ne shi za kar wani ya zo ya ce maka ai ba ƙureshe cin da amawi ne shi ma ba ƙureshe ne daga gidan ƙureshe yake yanda ba hashiban dangi yake gidan ƙureshe haka shi ma wannan yake ɗan gidan ne Allah ya sa mu dace aka ce annabi ya ce ku kawo takarda a rubuta muku abinda ba za ku yi jayayya ba amma su ga ce ba za ku bata ba sai a dauko maka kalman batan ba sai ka dauka bata irin ta shirka bata irin ta fir'auna da hamana da kauruna da lamarudu kuma shi bane jayayya ake cewa ba ma wanda zai sare kuma da Allah ya ga zuciyar sahabbai ya hana masa jayayyan ko bai hana ba ba wani abin da annabi yake gudu wanda ya faru kuma me yasa annabi bai rubuta takaddan ba bayan da ya watsa su zaka zo ka ji da ya ci Abubakar ya je mutane sallah sai kuma ya daga labule ga duk sun bi ina fata bu gano wannan sai annabi ya natsu shi da ya ce aballahu wal mu'minuna illa Abubakar Allah da mumine ba su yadda kowa ya dan rab a karagan manzo ba sai sayyadi abubakar faƙala ba'aduhum sai wanda daga cikinsu ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kada galaba waja'u ku rabu da annaba farashin lafiya ya mai tsanani wa inda kumul qur'an jama'a akwai qur'ani fa a wajenku hasbuna kitabullah littafin Allah ya ishe mu mun gano wannan da kyau ku bari ku ci Umar ne ya faɗi wannan maganar. Shi Umar ya taɓa tunanin maman za Allah zai rasu ne? Ballantana ce Umar ya tunanin annabi zai rasu zai rubuta Aliyu ne zai zama khalifa a bayan shi sai ya hana kan a rubuta Aliyu. Shi Umar da annabin ya rasu ma ya ce duk wanda ya ce ya rasu ya kashe shi? shi a lissafin umar kwata-kwata za su gama rayuwa su mutu ne annabi ya masa sallah shi yana nan ‘ya'yansu ma su mutu ya masa sallah shi yana nan shi bai a lissafinsu kafin sabai ba wanda a zuciyar shi ya lissafa annabi zai rasu babu shi suwa tunaninsu koma mai annabi zai faɗi ba sa tunanin maganan wai wani zai hau wannan kujerar ne ba wanda ya wannan tunanin ballantana wani ta kadari ya zo maka ƙarya yana faɗin cewa ai umar ya ga annabi zai rubuta bayan shi aliyu ne sai umar ya hana sai ka ce umar ɗin da annabin ma ya rasu bai da ya rasu ba wanda su a lissafinsu ma ba su kawo annabi zai rasu ba har ma da karanta masa aya take nuna annabi zai rasu kai ta mamaki kuna fahimtar wannan ku rike irin wannan point ɗin ku rika gaya masu in sun muku ƙarya saboda su 'yan shi'a maradu alal kadhibi sun ƙware wajen ƙarya faktalafa ahlul baiti sai mutanen da ke cikin gidan sai suka yi saɓani ta kai ma an kaso yi masu kusa sai ka ce ashe ba sabai bane suka yi saɓani suwa suka yi saɓani ahlul baiti kuna fahimtar wannan da kyau ko waqtasamu sai suke ta jayayya faminhum man yaqul daga ciki akwai mai cewa qarribu yaktubu lakum kitaban kai ku kawo takardan annabi ya rubuta la tadillu ba'dahu takardan da ba za ku yi jayayya ba a bayan shi faminhum man yaqul daga ciki akwai masu cewa ghaira zalika falamma aktharul lagawa yayin da suka yawaita ɗaga murya walaktilaf da saɓani ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ƙomo ku tashi ku ban waje wa ƙala ubaidullah sai ubaidullah ya ce fakana buna abbasin ya ƙolo to bayan wannan abin da ya faru sai ibn abbas ya kasance yana cewa innar raziya kullar raziya abin takaici ya kai abin takaici ma hala baina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me ya hana jama'a su sha makance annabi wa baina an yaktuba lahum zalikal kitab ya rubuta masa abin da yace zai rubuta sai ce aliktilafihim wa laghatihim ba abin da ya hana wannan sai sabanin su da kuma me surutan su to wannan ne ya sha suka rike suke samu abin raziyatul khamis abin takaicin ranar alhamis sai ka ce a to wai wannan abin ne kaɗai sabai suka taɓa yi wani abu irin wannan ya faru annabi ba ya fito da safe zai gaya masu daren laitul qadar ba ya sa mutum biyu suna jayayya sai aka mantar da shi sabai sun zagi wannan mutum biyu sun ci mutuncinsu kuma ‘yan shi na zagin waɗancan kuma da a ce wani abu ne da ya fi alkur'ani da sunna annabi zai rubuta kana tsammanin hayaniyansu zai hana manzan Allah ya sa a rubuta wannan damuwan da suka nuna da duk abin da ya faru a lokacin sulhun hudaybiya annabi ya ƙi rubuta sulhun ya kamata mutane tsaya su rika fahimtar waɗannan abubuwa duk wanda ya zo zai ma ƙarya kowa ya koka natsu na farko in kana da daman ka hana shi yin ƙaryan tun asali ka ce kaiwa ne ka ƙara man ƙarya a wajen nan in kuma kai ma irin shi ne za ka tanka mai to yi karatun da za ka iya ƙure shi ka ga mai gaskiya kawai ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya kiyaye wannan hadisi ma ya ce bukhari ya fitar da shi a kitabul magazi babu maradin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babin da ke bayani akan rashin lafiyan annabi ka karanta fatawul bari juz'i na 8 shafi na 132 a lamba hadisi na 4432 muslim ya fitar da shi a kitabul wasiya babu man tarakal wasiya a ƙarƙashin babin da ke bayani akan mutum ne nufin zai wasiya wani abu ya faru kuma sai ya fasa yayi laifi sai ce bai laifi ba saboda ga annabi zai bar wasiya wani hayaniya ya sa biye ba jama'a mun gano wannan da kyau ko kashi a jizi na uku a lamba hadisi na 1258 wa fi riwayati muslim annal qa'ila inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qad ghalabahu alwaja mai cewa rashin lafiya ya yi ma annabi tsanani ila akhiri har zuwa ƙarshen hadisi huwa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu Umar ne faɗi wannan magana ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa fi riwayatin ukhra a wani riwaya an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala daga ibn Abbas Allah ya ƙara masa yarda yace yawmal khamis wa ma yawmul khamis ce ranan alhamis me ya sanar da kai abin da ya faru ranar alhamis ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama waji'uhu rashin lafiyan annabi ya mai tsanani ashe umar ba ƙarya yi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko rashin lafiyan ya tsanani ko bai ba faƙala sai annabi ya ce i'tuni aktubu lakum kitaban ku zo man da abun rubutu in maku wani rubutu lan tadillu ba'dahu abadan wanda ba za ku yi jayayya ba har abada a bayan shi fatanaza'u sai suka kama jayayya wala yanbagi inda nabiyyin niza'un kuma ko bai dace a zauna gaban annabi ana musu da jayayya ba faƙalu sai suka ce ma sha'anuhu a hajarun annabi ba ku san halin da yake ciki ba rashin lafiya ya mai tsanani maganganu ne na mai rashin lafiya ku bar shi ya shakata istabhimuhu ku gano wannan kyau ku fahimce shi fa da kyau fa ba wani abu ne zai rubuta muku ba damuwa ne yake ciki rashin lafiya ta yi mai tsanani fa zahabu yarudduna alaihi fi wanda suke faɗin wannan maganan wasu kuma suna masu martani fa qala sai annabi ce da'uni ku rabu da ni falladhi ana fihi dangane da abun da ke damuna na rashin lafiya khairun mimma ta da unani ilaihi ya fi ga wannan abun da kuke cewa na shiga yanayin rashin lafiya har ma ina magana irin na marasa lafiya wa ausahum bi thalathin sai annabi ya masu wasiya da abu uku qala yace akhrijul mushriki da min jaziratul arab wasu malamai suka ce dama abin da zai rubuta kenan mun gano wannan da kyau ko dama abin da zai rubuta kenan cin da kun ki ku kawo tubar guji ku fitar da mushrikai daga jaziratul arab yankin larabawa kar a ƙara ganin wani anne ku fitar da kafirai kuma a zamanin umar ne ya raka sai ce annabi ya ce duk wani takaddarin kafiri kai ya zauna nan yalla ya kada su sai ce wa ajizu ufuda bi nahawi ma kuntu ajizuhum sannan kuma ku kyautata ma baƙi gwargwadon irin yadda nake ma'ayari in sun zo wasa kata anin falisi na ukun ne su yi shiru auƙala ba na sito ruwa ya ce sai na manta na fata mun gane dama abin da zai rubuta kenan kun gane wannan da kyau ku domin kada a ce ai annabi ya mutu ya bar su a gari kai me naka na koransu kun gano wannan tobar in rubuta a ce ga rubutun annabi ma aka ce na ukun da ya ce ya manta shine abubakar ne khalifa ina fata mun gano wannan da kyau kai kana tsammanin aliyu ne khalifa annabi ya faɗa akwai wanda ya isa ya canza aliyu ya bashi gadanga haidara kusan yakin haba ina fata mun gano wannan da kyau ‘yan shiya saboda ko zuzuta alhaciwa suke wai da aljanu ya yaki. Wannan hadisi al'imamul Bukhari ya ruwaito hadisin a kitabul magazi babu maradin nabiyyi sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan rashin lafiyan annabi. Ka karanta fatowar bari a jizzi na takwas shafi na 132 lamba hadisi na 4431. muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul wasiya babu man tarakal wasiya ya kawo shi a jizi na uku lamba na 1257 a lamba hadisi na 1637 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a kuna fahimtar wajehin yadda matsala yake ku yanzu kaga tijani as-samawi da yake makiri ne ita wannan ruwayan da ta faɗi wancan kaga bai kawo ta ba kuma duk suna cikin bukhari da muslim sai ya zaɓi wanda yake so sai ya kawo sai ya faɗa sauran kuma sai ya binne shi sa duk wanda ya zo ya ce ma kaza ce mai karanto daga farko har ƙarshe Allah ya tsare mana imaninmu sauran martanin sai Allah ya kai mu karatu na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum